نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا نو ga wata ce bai bayyana ba an gane shi awo to nawa kenan da an yi tawance ga yana ana ga watan da da an yi ta gaya nan na yau ne to yau muna daya da watan safar wata na biyu daga cikin watan na addinin musulunci jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu 26 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin babul wara'i wa zuhud haka ne ko hadisi na 1387 ni a wuri na wa an sa'id ibn abi waqqas shine ko Nam? Darasi na ɗari biyu da talatin da da hudu. Karatunmu na ɗari biyu da talatin da hudu a cikin wannan littafin. Wani ya ce yayi, Allah ya saka da alheri. Wa an sa'ad bin Abi Waqqas an karbo hadisi daga Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu qala Allah ya kara mashi yarda yake. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله صلى الله عليه وسلم ينا سوى إن الله للي الله تعالى يحب ينا سن العبد باوى ونئل باوى التكية باوى وندا يتكد سوران الله duk wanda yake mai tsoron Allah Allah subhanahu wataala yana san shi تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تقيا shine wanda yake yana aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta mashi yana nisanta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta mashi ma'ana yana aikata abinda Allah ya ce yayi kuma yana barin aikata abinda Allah ta'ala ya ce ya bari shi yake ce mawa shine at-taqiyya mai tsoron Allah tsoron Allah wato mataki ne wanda ya zama wajibi ga kowane musulmi ya zamanto ya kai wannan matakin yana kiyayewa yana biyayya ga dokan Allah subhanahu wata'ala kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ce wa iddat lil muttaqin aljanna an tanade ta ne ga masu tsoron Allah su wane ne masu tsoron Allah sai Allah ya ce alladina yunfiquna في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين waɗanda suke ciyarwa kullum ana magana ciyarwa jama'a sai gida ta ƙoshi ake ba da shi kullum ana magana ciyarwa taimakon addini taimakon masu jihari taimakon malamai taimakon almajirai taimakon masallaci taimakon makaranta taimakon marayu duk sai an fara da gida domin ci da gida wajibi ne ciyar da gida wajibi ne abu ne da Allah wannan kuma wajibi ne amma wanda sai ka fara da wanda yi shi zama wajibi muna ganewa sai ka fara da gida sai gida ta koshi ake ba da shi to suna ciyarwa a lokacin tsanani da lokacin wahala sa'annan kuma Allah ta'ala ya ce masu haɗe hushi ne idan ba ta masa rai suna ne suna hade wannan bacin ran da aka musu wal'afina anin nas sa'annan kuma suna yafe ma mutane laifin da suka musu to kaji waɗannan kaɗan daga cikin siffofin masu tsoron Allah ne mai tsoron Allah dole sai ya zamanto yana da ɗabi'u masu kyawu yana da halaye su waɗannan halayen da ɗabi'u masu kyawu su ne tsoron Allah ne to Allah ta'ala yana son bawan da yake haka sa'annan Allah ta'ala yana son bawa wanda yake alghaniya mawadaci ma'ana wanda yake da wadata ta mi ta zuci domin ita ce wadata ta gaskiya ba ka da zari ba ka da haɗama ba ka da handama ba ka da jaraba ɗan abin da Allah ya ba ka ɗin nan ka gode ma Allah ba ba ka neman ƙari ba amma ba za ka rena ba ta san wani za ka ga yana da abin kuma ya rena kai magana ce na abin yake ka za wani ke gari ne muna ganewa ko to ba a san haka nan ana son godiya ga Allah subhanahu wataala duk yanayin da Allah subhanahu wataala ya kawo ka a ciki to ka zan mai godiya ba ce ka nemi kari ba ma kakkare na ba ya ce mare na kaɗan barawo duk wanda ya rena ɗan kaɗan ɗin ma an kare na shi to to, me bambanci kada barawo domin ɗan kaɗan ɗin ka tuna wani wasu da yawa ba su same shi ba sai ka samu sai ka gode ma Allah subhanahu wataala kai ba ka da komi kana da lafiya wani yana can ba komin ba lafiya ba ya da komi kudin magani ba ya da maganin dala 20 ya sau ya sha ga jikin shi ya ji daɗi ya ɗan ji kwari ga jiki babu kuma ga ba lafiya kuma shi maganin ko an samu dole sai an ɗansa wani abu cikin ciki a sha maganin ba abin da za a ci sannan a sha maganin kai kuma Allah subhanahu wataala ya baka lafiya kuma ya baka kaɗan da Allah baka ɗara shi so bi ba to dan me ba za ka gode ma Allah ba saboda wadata ta gaskiya ita ce wadata mi wadata zuci in Allah subhanahu wataala ya baka wannan wadata to shikenan ka gama da duniya manzo Allah na cewa laysal ghina bi kasratil arab yace wadata ba da yawan kayan duniya bane ba da yawan kaddaran duniya bane ba da yawan tarin dukiya bane walakin ghina ghina nafs manzo Allah yace sai dai wadata ita ce wadatar zuci to saboda haka duk wanda yake da wadatar zuci to Allah subhanahu wataala mai wadatar zuci gode yake shi sa Allah yake son shi ina gode ma Allah ko ya ya samu sai ji dadi ya gode ba ya renawa muna ganewa ko in Allah ya baka kaɗan ka gode ba ce ka ce Allah a ƙaru ba amma kakkare na ka ce mi zami da wannan abu da yawa mutane wasu suna ya ba su kyauta su rena ta ko ba haka ba don ce ce aka rike ka ba wani kuma tsakaninka da Allah abin nan da ya baka ya yi ƙarfinka wannan abu ma'ana ba ka da irin shi amma sai ka ce ba wani inda ka yi ƙarfin shi ne kana da wanda ya zaka ce ba wani ana bukata amma ba ka yi ƙarfin shi ba ba ka da komi kuma mutum ya ɗan ɗauki alheri kaɗan ya baka kakkare na alheri karɓa ya kyale shi kawai wannan dabi'a ce mai kyawu ana son musulmi ya zamanto mai wadata ta zuciya idan kana da wadata zuciya to zaka zanke gode ma Allah subhanahu wataala kowane lokaci kana cikin godiya kamar kallon mutane da yawa abokanka tare kuka fara nema tare kuka fara kasuwanci tare kuka fara fafataka ta nema yanzu su sun yi nisa kamar wannan tunanin kai ta kanka kawai ba ruwanka da su ka zange tunanin kanka ya za ka yi ka kare da duniya lafiya ka sa shi ne babban gurinka ba wai ya za ka yi ka cimma wasu ba to da wanda yake dai irin wannan wadata Allah subhanahu wataala yana son shi al-khafiyya kuma Allah subhanahu wataala yana son ba wanda yake bai koye ba ma'ana wanda ba ruwan shi wanda bai nuna kai shi wanda banda ibada wanda ta kawo mu duniya babu abin da ya dame shi kowane lokaci za ka gaba za ka gan shi bakin titi ba ba za ka gan shi wurin sabgogi ba an zanna da shi tun da sa ya hammari ce ba za ka gan shi duk wurin hira ba yana ina yana can boye yana ta ganawa da Allah ya koye kan shi awwa so yake rana alkiyama Allah ya bayyana shi ba ya to ga hili a duniya ba kuma rana alkiyama ya bace to duk wanda ya tattara waɗannan sifofi guda uku Allah subhanahu wataala yana son shi Allah subhanahu wataala ya samu dace akhrajahu muslim imam muslim ya tada wannan hadisi wannan hadisi wato abin da ya sa malam ya kawo shi ya kawo shi ne domin ya nuna mamu cewa hadisi yana nuni akan wato falalan nisantan mutane da rishin cuɗanya da mutane in dai ba ta kama ba akwai falala ka kaurace ma mutane ka yi nesa da su musamman ma a zamanin rikicewar duniya zamanin da rikici ya ma duniya yawa zamanin da ba ta ibada ake ba ta nema abin da za a ci ake kowa damu shi ta ishe shi to irin wannan lokacin kaga ba lokacin ibada kowa ya damu da ya samu duniya kuma ta ki samuwa kuma an ƙi maido hankali ga addinin da ya sa Allah ya halice mu saboda shi kaga tun Allah ta'ala yana nuna mu cewa barin addini ne da muka yi muka shiga wahala watsi da addinin da muka yi shi yasa muka shiga cikin damuwa ashe da za mu aje wannan damuwar tamu da wannan watsin da addini da muka yi muka zo muka rike addini to sai mutum ya zo tun da sayi har rana ta faɗi bai samu komi ba bai yi aikin komi ba kuma bai ja ka koya mai aya ɗaya ta alkur'ani ba kuma gobe ya yarda a yi haka nan ya tabbata irin zaman da aka yi je yau ma shi za a yi amma da za ka ce mai wani zo in koya ma ko tashi mu tai makaranta ka sauraro ba ya wuce minti talatin ko awa ɗaya sai ce makarantar za ta bani abinci to zaman da ka yi ciya nawa ka samu kilo nawa na shinkafa ka samu me ka samu a zaman da ka yi jiya tun da sa yi haddari banda ruwan zahi da aka ta zuba ma cikin ciki ko akwai wani abu shayi ne kada yake da baka nan kuma baka kai mai iyalinka shayin ba kai kada ka sha abinka ashe kaga Allah subhanahu wataala yana tunatar da mu cewa da lokacin da muka samu kaman rishin aiki wani lokaci shi ma wata dama ce ta koma wurin Allah dama ce ta mu gyara halinmu tunda babu aiki sai zama kawai ai ta hira ai ta zaman ganin laifi zaman cegumi zaman annabi manci zaman gulma duk wanda ya wuce in yana da wani abin duniya sai an sai an mulakance shi sai an bace shi sai an zage shi dan ce yau na romu da duke shi me yake ba mu na romu shi ma ba ruwanku da shi kuma ba ruwanku da shi ku kyale shi a harkar gaban shi to abin da ya kamata kenan a cutanya da mutane irin haka to ba ya da kyawu ka zanna da mutane banda su ta ganin laifin mutane da zagin mutane da cin mutu ba abin da ake to kaurace ma mutane irin wannan shefa alheri Allah ya sa mu dace hadisi na dari a dubu ɗaya da dari uku da tamanin da takwas malam ya ce wa na biyu wa rarra ta radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah jira da abinci Allah su kara tabbata gare shi yace min husni islamil mar yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu barin shi mutum ma la ya'nihi abinda bai sha mai kai ba abinda bai dame shi ba abinda ba sabga shi bace mana barin abin da bai shaye ka ba yana daga cikin cewa lalle musuluncin ka mai kyau ne mana bai kamata ka zaƙi shigo shigula ba malami da rabon giya ai shigo shigula ne rawahu tirmidhi malami da ya kamata ya zanga raba takara sumuni sumuni ko nisbi nisbi ko rubu'i rubu'i ko izi izi to an ga malam da kwalba yana rabo kaga harka ba ta yi ba ba yake shi bane to haka kai ma musulmi a same ka cikin wata hira a same ka cikin wani aiki wanda bai shayi addinin ka ba bai shayi gyaran duniyar ka ba ba ka karuwa da komai a cikin shi to ya nuna cewa musuluncin ka yanzu da saura baka gane addinin musulunci ba rawahu tirmidhi wa qala hasan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne hadisi mai kyau a wannan hadisi yana daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke matattaran maganganu ne sun tattaro komai da komai wannan magana ta shafi ayyuka kuma ta shafi maganganu gaba ɗaya duk aikin da bai shafe ka ba to ka bar shi duk maganar da bata shafe ka ba ka rabu da ita kamar yadda aka rawaito cewa lalle a cikin sufi ibrahima akwai cewa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'nihi duk wanda ya lissafa wato magana shi ita ma aikin shi ce yana ganin in yayi magana sai ya rubuta mashi to magana za ta mai kadan kuma ya san in yayi mala'iku sai sun rubuta sa'annan kuma ba zai magana ba sai abin da ya dame shi kadai muna ganewa ko to duk magana in bata shafe ka ba bata shafi addinin ka bata shahi abincin ka bata shahi komai naka na rayuwa ba surutun banza ne to yana daga cikin kyawun musulunci ko kaji mutane na kai shiru in kana da dama kuma ka ce mu mutane su bar irin wannan magana ba ta da nan ba ka musu nasiha haka ma aiki ayyuka gaba dai suna shiga cikin wannan hadisi cewa duk aikin da bai sha maka kai ba to ka rabu da shi saboda haka yana daga cikin ai- aikin da bai sha maka kai ba wato yalwata duniya faɗaɗa duniya kai kai ta neman duniya kana faɗaɗawa kana ta neman duniya kana ta faɗaɗa ta kawai duniya ta yake ta nema wannan bai shaye musulmi ba irin wannan neman duniya ne Allah ta'ala ya hana mu ina za ka neman duniya daga ina kake neman duniya kai kullum dai duniya ce gabanka ba za ka fada da wurin mi wurin neman duniya ba a son wannan ko kuma neman matsayi ba don ka gyara addini ba ka nemi matsayi ba don ka taimaki addinin musulunci ba kawai don dai tsaban neman a sanka ka samu abin duniya to shi ma wannan bai shahi musulmi ba ba ya daga ci abin da ya shahi musulmi ko kuma neman shugabanci kasancewa a naɗa ka kai ne sarki ko kai ne shugaba na ƙasa ba don komi ba kawai don a san sunanka kuma don ka tara duniya kuma don ka yi babakere ka yi handama baga irin wannan shi ma yana daga cikin abin da bai shahi mutum ba shi ma shigun shigula ne da kuma ainihi wato yana daga cikin abin da bai shahi mutum ba neman yabo neman mutane sai sun yaba maka idan kai abu sai ba ma ba sai su ta baka haushi ka nemi yaban mutane ka nemi yaban Allah subhanahu wataala ma'ana dai waɗannan abubuwa waɗanda mutum zai in dai ba su tabo addini ba ba za su taimaka ma addinin mutum ba to barin su yana daga cikin me yana daga cikin abin da yake nuna cewa mutum ya fahimci addinin musulunci kuma shi kare ne zai tseratar da kai haka abubuwa waɗanda suka shafi gulma da sauransu da annamimanci da cin mutunci da wulakanci duk waɗannan abubuwa ba su shayi mutum ba musulmi ba ba harkar musulmi ba sabga shi bace sabga ce ta wa ta wanda ba musulmi don musulunci ya na waɗannan abubuwa ina ka ga lokacin yin su har za ka zanna wa kai yin su to saboda haka yana daga cikin kyawun musuluncin mutum mutum ya bar abinda bai sha mai kai ba abinda bai dame shi ba me ya dame ka shine ibada san Allah san manzo Allah san musulunci san alqur'ani shine abin da ya dame ka karatu alqur'ani zikirin Allah sallah neman duniya ka kuma wanda Allah ya halatta maka neman abinci ba hana ka ba kaje ka nema abincin ka wannan da yana daga cikin abubuwan da sun shafe ka domin ba ba yadda za a yi kai rayuwa ba tare da ka nemi ka nemi duniya ba sai ka neme ta sai sa Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana ita Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-arda dalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasa horariya mai sauki famshu fi manakibiha ku tafi a cikin sasanninta da hanyoyinta wa kulu min rizqi kuma ku ci daga arzikin Allah subhanahu wataala wa ilayhi nushur in kun kare za ku dawo wurin Allah wa Allah ya ce waja'alna an-nahara ma'asha mun sanya rana ta zamanto lokacin neman abinci kaga Allah ya ce kaje ka nema kuma Allah subhanahu wataala ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun in an kare sallah ko watsa a cikin kasa mai shusha ne yayi shusha ne mai tallara ce yayi mai tallan mangware yayi mai tallan kura yayi mai talla da kura mai tallar dabbobi shi ma mana dai kowa ya watsa ya je nema abinci ya daidaita ya je wa daidaita shi ya kiyaye dokan Allah wanda sa mata tsakiya su rungume shi Allah ya kiyaye kowa ya tashi ya nema abinda addinin musulunci ya koyar da muke to kaga wannan dai ya shafe ka saboda kana yi ne dan ka samu ma kanka da iyalinka abinda za ku rike ma kanku mutunci da shi Allah ya taimake mu hadisi na 1389 malam yace wa anil miqdami ibni ma'adi kariba an garwa hadisi daga miqdam dan ma'adi kariba radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah zira da abinci Allah su kara tabbata gare shi yace ma mala abnu adama dan adam bai cika wi'an buhu ba ko salka sharran wadda tafi sharri min batnihi kamar cikin shi akhrajahu at-tirmidhi wa hasanahu imam at-tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne wanda yake mai kyau muna ganewa ko hadisi yana nuna mana karanta cin abinci wato hadisi kaman tsawatarwa ne yake da zargi akan yalwatawa cin abu da yawa da kuma koshi shi ma sai mutum ya gangan mutum ya cika cikin shi abinda ba haushe ke ce ma gangan kari sai ka yi tatil ba a san wannan don wannan cutar da ka yake bai kara ma lafiya ba maganin yunwa zai mamu raba ka da lafiyar kaza yi kuma manzo Allah ya bada labari cewa sharri ne tare da cewa abinci ne kaci halaliya ce kuma kaci sai dai kai gangan gan kamar yanda mutane suke yin an sharuwa ga azumi ko ba haka ba kaga mutum ya sharuwa tatin ciki ya tam kamar tulu kuma ya rasa yadda za yi ya yi kwance ka ji ruwan na ta yawo bululin-bululin cikin jiki in ya kwanta nan ba daɗi in ya dawo hagu ba daɗi in ya yi rairan ba daɗi in ya rasa abin da ke mai daɗi wani in ya sha ruwan nan ba bai iya tashi sai wajen isha'i kaga kuma buɗe baki yayi amma ya samu cikin sha abin da ya fi ƙarfi shi to ba a san wannan wannan sharri saboda a cikin shi akwai banna ta addini akwai banna ta jiki addinin ka zai lalace saboda ba za ka samu ƙarfi to yanzu ga shi kayi ba ka samu tashi sallan magariba ba sai isha'i magariba ta wuce kuma kai ka zama kanka ba wani abu bane wanda kwana ya dauke ka ko ba ka da lafiya a'a da lafiyar ka maimakin ka sha ruwan nan ruwan nan daga lokacin da ya halitta ka sha su har lokacin da za a dakatar da kai akwai wajen awa sha wani abu to me na gaugawa ka sha na minti uku a hankali ka je masallaci ka dawo in ya so ka sha din ka yi tatir ka kwanta kaga ka samu wajen minti arba'in kayan a sake yin sallah ka ka huta to ko irin wannan ba ya da kyawu to ballantana ya hana ka kaga wannan banna ce ta addini sannan kuma a abin nan a lafiyance wannan tatir din da kai yana iya sa ka ji ba ka bukatar komi sai wani lokaci da abin da aka baka sai ka ce kai wallahi na sha ruwa da yawa ba ni yau kaga ka cutar da jikinka sai ka wajen kai tara baka ƙara samu cikinka wani abu ba kuma ga abubuwa nan kana gani suna ta wucewa ƙarshen da lokacin da zaka bukata ka sa duk sun kare ka gani irin abubuwa dai masu sauki irin su haki irin su abin nan irin su abin nan awara masu rangwame lokacin da ka bukata to sai da ce shi kuma ka da kudin shi ya za ka yi ba ba ka cutar da jikinka ba to saboda haka ba ya da kyawu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu wato game da cika ciki a dam da ciki saboda zai hana ka yin ibada kuma zai hana ka walwala da jikinka ka karasa lafiya domin yawan cewa abinci yana jawo abin nan cuta in baka yarda baka tambayi likitoci su a likitance ba su a ka fito ka yi dan ba a yan abubuwa ka zan gici ma kaɗan haka kawai yan kwalme-kwalme wanda cikin ka ba zai nauyi ba ga ka kana jin kamar baka ci abinci ba to amma kuma me shine lafiya ga jikinka in ka bai ma likitoci ma ba za ka ci tuwo ba muna ganewa ko to annabi sallallahu alaihi wasallama so da yawa yake ba mu tsoro game da wato yawan cin abinci kamar yadda imam al-bazzar ya rawaito hadisi hadisi marfu'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mutanen da suka fi koshi a duniya to su suka yi jin yunwa ranar lahira koshi da wannan na dam in zaka ce sai kai dam kaga an kawo mutum abinci ga yanan kwano guda ya tashi da shi kuma zala ya ce irin waɗannan waɗanda suke tatil a duniya kullum haka suke to ranar lahira sai sun fi kowa jin yunwa mazala ya faɗi wannan magana ne ga abiju haifa lokacin da abiju haifa ya gyatsi ya gyatsa a san ka cika ƙoshi to aka ji kana gyatsa kuma ta kana jin daɗin ta saboda mi kana samun mashaida kana lumfasawa cikin na ɗan to amma aka rike maka lumfashin nan sai ka abin nan gyatsan nan sai ka rasa yadda za ka yi yawwa sai ka ji kana cewa da Allah zai soma coca cola ba zai soma lemu mai gas saboda ka sha abin ya dan sauka to yayi gyatsa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce waɗanda suka yi kowa koshi a duniya ranar lahira so suka yi kowa jin yunwa yace tunda manzo Allah ya ga mana wannan ban ƙara cin abinci in ci in dan ba tsawon shekaru 30 manzala ya zane bisa hanya sai na bari wani hadisi manzala ya ce ma'abuta ƙoshi a duniya su ne ma'abuta yunwa ranar lahira ƙoshin da ake magana shi ne irin wanta kuma ga hadisin manzala ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafin duniya kasan kasan mai imani ce aljanna kuma kafiri ce da kuma kaso ai ka san babu dadi a cikin shi koko ba daɗi a cikin kaso ko me yake baka baya da daɗi kuma an raba ka da iyalinka an raba ka da walwala an raba ka da zama yadda kake so an raba ka da kaje yadda kake so ina daɗi yake to haka ita ma rayuwan musulmi take a duniya Allah ya kiyaye wani hadisi manzo Allah ya ce ranar alkiyama za a zo da mutum babba mai tsawo gaye da jiki mai yawancin abinci mai yawan sha abin sha wanda Allah ya ce a tsora shi bisa sikiri kasar rana alkiyama idan aka tsora maka aiki kai masu yan tsora ka a gaya kana da jini ko baka da kamar da kake hawan sikiri ka ganka 65-70 in kana da jini kwarai ka ganka 85 ka ganka ba ka tahi kama wani bindigau can a ganka wani dari da wani abu ba lahira masu yan doki ka azaba sa wannan sikilin da Allah ya ce wal waznu yawma idhin haqqu aura nan alkiyama gaskiya ne dan dora mutum busa kuma za Allah ya ce za a zo da mutum kato mai tsawo mai yawancin abinci mai yawan abin sha amma ba zai kai nauyin fifikin sauro ba ba sauran ba fifikin sauro ma yake nauyi manzala ce in kuna so ku karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar kiyama ba za mu tsaida musu awu ba bana auna su ba za su yi wani ba za su yi wani nauyi ba saboda sun ci sun canye tun duniya sun sha sun shanye tun duniya ba su da aiki maimakon su mai da hankalin su mafi yawa wurin ibada a wurin yawan ci ne wurin yawan sha ba salatin annabi ba karatun alqur'ani ba tasbihi ba komi sai yawanci sai yawan sha to sun ci sun cinye to an sun ji rana alkiyama ba su da komai wata rana aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji yunwa sai manzo Allah ya dauko dutse ya daura ma cikin shi sai manzo Allah ya ce ala rubba nafsin qa'imatin na'imatin fid dunya ja'iatun 'ariyatun yawm al-qiyama manzo Allah ya ce ku saurara so da yawa wata rai wadda take mai ci mai laushi mai nema a nan duniya to mai yunwa ce kuma tsirara za ta tashi ranar alkiyama alaruba mukrimin li nafsi manzo Allah ya ce ku saurara so da yawa mutunan da yake girmama kanshi wa huwa laha mahinun kuma shi wulakanta kanshi yake bai sani ba muna ganewa ko alaruba mahinin li nafsi wa huwa laha mukrim so da yawa mutun yana wulakantar da kanshi yare da kanshi a duniya amma kuma a fakaice yana girmama kanshi ne wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce min al-israfi an ta'kula kullu mashtahaita yana daga cikin bannar dukiya wuce iyaka wurin ci da abin da ka so ka ci ka ci shi ma israfi ne banna ce ko ka yi zanna bakin titi abin da ya wuce gaban ka saboda akwai kudi sai ka sai kuma sai ka ci Allah ya kiyaye. Da haka dai wani hadisi yana nuna mu cewa wato ana son mutum kamar yanda hadisi ya zo da wata riwaya cewa ana son mutum in za ya ci abinci ya kasa cikin shi uku. Kashi na farko na abinci, kashi na biyu na ruwa, kashi na uku kuma na ainihi numfashi da zaka. Shedar da zaka. Shi kenan. Duk wanda ya rike haka ba daɗi tun da an riga an yi nisa an yi sabu yau kuma ka koma kana irin wannan ka za ka ji abin ba daɗi ko to ka yi haƙuri shi ne lafiya ga rayuwarka Allah ya sa mu dace harisi na dubu ɗaya da ɗari uku da tus'in dare malam ya ce wa ana anasin radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da mun Allah su kara tabbata gare shi yace kullu amali a kullu ibn adam khata'un dukkan dan adam mai yawan laifi ne ko mai aikata laifi ne wa khairul khata'ina mafi alherin masu aikata laifi at-tawwabuna masu tuba akhrajahu at-tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito shi ya fitar da shi wa Ibn Majah da Ibn Majah wa sanaduhu qawi isnadin shi isnadi ne wanda yake mai karfi hadisi dalili ne akan cewa lalle dan adam ba yadda za a yi ya hita daga ainihin aikata laifi ba dan adam din da zaka kawo ka ce wannan dan adam ne wanda baya laifi baya aikata zunubi baya saban Allah babu shi saboda nauyin da adam Allah ta'ala ya riga ya halitta shi akan rauni da ke gare shi dan adam dan tara ne ba dan goma bane da kuma rishin mika waya ga Allah subhanahu wataala Allah wanda ya halicce shi a wurin aikata abinda Allah ya kira shi ya aikata da kuma barin abinda Allah subhanahu wataala ya hana shi aikatawa to dan adam haka yake duk dan adam haka yake kamar da alqur'ani ya faɗa duk dan adam yana laifi Allah subhanahu wataala ya ce masu tsoron Allah ne ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu to Allah subhanahu wataala saboda kyautatawa shi da alheri shi da tausayi ga bayi sai ya bude mu kohon tuba kohon tuba tana nan bude ba za a rufe mana ita ba sai mun zo daukar rai ko kuma sai rana ta fito daga yamma sa'an na ake rufe kohotu ba tana nan bude saboda haka shi yasa manzo Allah ya ce khairul khata'in at-tawwabuna mafi alherin masu aikata laifi sune masu tuba saboda haka ka zamanto daga cikin masu tuba masu yawan tuba Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba me ke sa tuba shine laifi lokacin da kai ba daidai ba ba a so kai amma matsayin ka da mai rauni tun da kai ka tuba kaga sai a bari sai ya taru a bari sai ka tara ka ka, ka hadu da malaiku na na azaba cikin kabari kakka tara duk lokacin da kai laifi ka ce astaghfirullah Allah na tuba na karawa Allah ya yafe mani Allah ya hakuri ba na karawa shikenan sauraka kenan hadisi yana nuna mun cewa duk lokacin da mutum ya aikata laifi yayi zunubi ya abinda ba daidai ba saba ma Allah ya tuba to Allah subhanahu wataala zai karbi tuban shi duk lokacin da kai ma'ana Allah ya haramta maka to amma Allah subhanahu wataala saboda ya san kai mai rauni ne ba ka da jimiri ba ka da haƙuri ba za ka iya haƙurcewa a ce kwata-kwata ba ka aikata wani laifi ba yana da wahala ko kwata-kwata a ce ba laifin da kai in ba ka yi waɗancan manya-manyan ba ka yi ƙanana in ba ka yi na ƙarƙa ‘yan ƙanƙana ba yadda dai za a ce ka yi sai ka yi laifi sai ka shiga cikin cikin wata damuwa wadda kake neman Allah subhanahu wataala ya maka gafara ya fi maka to sai ka tuba zuwa ga Allah kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wadanda suka ba da gaskiya ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba wadda take ingantacciya kuma Allah ta'ala ya ce wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran Allah mahalicinku sa'an nan ku tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dai, hadisi ya nuna mana cewa asalin asalin da Adam zai da yake shi ne mi, ya yi sabon Allah ya aikin da ba daidai ba, Allah ta'ala ya kare. Hadisi na 1991 malam ya ce an anasin radiyallahu an daga anas Allah ya kara mashi yarda kwale yake kwale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala zira da amince Allah su kara tabbata gare shi ya ce asantu hikma shiru hikima ne wa qalilun fa'iluhu kadan ne zaka samu wanda yake aikata yin shiru akhrajahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi fi shu'ab a cikin littafin shu'ab al-iman bi sanadin da'if da isnadi wanda yake mai rauni ma'ana hanyar da aka rawaito wannan hadisi hanya ce mai rauni marwaitan masu rauni ne ko cikin su akwai wani mai rauni ya inganta da annabi mawqufin cewa wannan hadisi mawqufi ne min qawli luqman daga maganar luqman wani ne wanda ka ji Allah ta'ala ya ce wani kada ce na luqmanin hikma mun ba luqmanu hikma wato zance ingantacce maganar luqmani ce ba maganar manzo Allah bace asamtu hikma wa qalilun fa'ilu dalilin haka shine an ce wata rana luqman ya shigo ra annabi dawud alaihi salam sai ga annabi dawud yana sama silke riga ta yaki yana sama ta kusoshi mana yana abin nan shigar da zabbuna wannan karahuna na wanda ake sirke da su yana shigar da wani a cikin wani bai taba ganin shi gabanin haka ba sai shiga yin mamaki abin da ya gani ya birge shi sai ya so ya tambayi annabi dauda alaihi salam ya yake irin wannan aiki sai hikimar shi ta hana shi yin haka sai ya bar shi bai tambayi shi ba lokacin da annabi sulemani ya kare ya tashi tsaye sai ya sa wannan rigar tashi ya gwada ya gani tayi tun da aikin shi yi yake yi a yi da yawa in za a wurin yaƙi in kuma za a saidawa a saida sana'a shi dai ce sannan annabi dawo da ya ce ne madirru lil harb ma dallada rigar yaƙi sai luqmani ya ce as-samtu hikma luqmani da ya ga sai ya ce ka gani da na tambaya karshen ta wata magana ce amma yanzu tun da ya faɗi da kanshi kuma ya gani to shiru na ya zamanto hikima gare ni a wata riwaya aka ce ya yi ta kai da kawura annabi suleiman tsawon shekara yana son ya tambaye shi yaya yake irin wannan aiki na rigar yaƙi amma hikimar shi shirin da ke da Allah ya zarta shi da shi sai ya taimake shi shiru ya kasa yin magana ina hadisi dalili ne da yake nuna mana cewa yin shiru abu ne mai kyau kuma hadisi ya yabe yin shiru ba ko ina yin shiru yake da kyau ba shirin da yake da kyau shine shiru daga surutu daga mugun dumi dumin kudi daga bugun garwa irin wannan dumin shine to hikima kai shiru ya fi mun san bugun garwa ko an kuma ba sani ba sai a yi bayani na san wasu da yawa ba san bugun garwa ba garo ma ba san mai garo ba wallahu ta'ala alam nawa ake kiran sa tambayoyi suna da yawa ku don su bayanan ku bai da tambaya na akwai guda mun ji yake da ya sa a karanta shi tun da babu ya haji
eh bari dai ka abin nan ka zuwa shiga yayi ko yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara Allah ban kai ina ne kake bada akai to sai na guso nan wajen sai sa hi kare sai ne ba ta wani sai an yi hikima ya yi gyara da kaza ko kuna gani na a bar ta kawai bismillah ya bar uwa da uba bai taɓa arme bai da ɗiya to sai aka ba da abin da ya bari na gado jika 147 to shine suke so su ba uwa da uba nawa ya kamata a ba kowa
mutum ne ya rasu bai yi aure ba a rayuwar shi amma ya bar uwa da uba su kadai ne magaɗin su su za a ba kenan uwa tana da kashi ɗaya cikin uku saura bigo Eh.
uba sai ya ɗauki
shine jika 147 lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu wa li ummihi thuluth kenan uwa su da shi gare ta saura kuma uba sai ya kwashi na'am na ba za a gida uku a raba gida uku wannan jika ɗari da arba'in da bakwai iya da bakwai sai a raba su gida uku uwa ta ɗauki ɗaya cikin uku uba ya ɗauki saura shi kenan masha Allah eh haka ne madar to wanda yake tambaya wata mace ke tambaya ta ce eh, matsala ta samu da mai gidanta shekaru da dama wulakanci da rishin kula da saura a ƙarshe dai ta gani da cewa kawai bari ta koma gida to yanzu da take gidan wai tana da iko tana da wasu bukatoci na bukata ɗan adam haka hita neman abinci da saura ko rashin lahiya ko na abu tana da iko ta hita ba sai ta tambaye ba shi kuma tun da ta yi yayi banza da ita
to zama ne yake daɗi tsakanin miji da mata shekara da shekaru har ya kai inda ba ruwan shi da ita wai wai ya halitta gare ta in ita ta kama ta a, ko dan neman wani abu tun da komi ba ya bata ba ruwan ya da ita ta ce ba ta- ba ba sani ba ta sha ba ta bi sani sutura ba ruwan shi kuma zanna take shi bai rabu da ita ba to in ita ta kama ta saboda wata larura wai dole sai ta tambaye shi ko tana yi ta kawai ba sai ta gaya mashi ba. sai ta gaya mashi in ya hana ta in abu ya zamanto dole sai ta haita shi ba ya bata sai ta haita ta samu to shi kenan ya bata umarni bai bata izini ba ta haita ta kyale shi kawai na'am amma in hita ta zamanto wata hita ce ta ta ta gaji da zama gidan bari ta dan yawo ta ta dan sha iska to ta yi zamanta ya yi alheri inda bai rabu da ita ba ita na kiransa ma ya zama to nema abinci za ta ta yau sai makanta da iyalinta shi kuma ya hana ta baya bata yana da hakkin ta tambaye shi ya tambaye ta in ya ce ta tayi ta tayi in ma bai ce ta tayi ba kawai ta shiga ta gane shi tunda shi bai bata dole ta kai ta ne Allah ya shirya mu gaba ta amin sai waɗannan mugayen halaye na mazaje ya kamata a bar su mu sani cewa duk wanda yake cuta mai iyalin shi ranar alkiyama ba ya shiga aljanna bari kallon sallarka bari kallon azuminka bari kallon karatunka bari kallon tunda kana cuta mai iyali iyalinka suna da bukata ba ka biya musu shi kuma biya mai iyali bukata ba wani abu ne na na in ka ga dama kai ba da Allah da ya ce kai sallah shi ya ce ka kyautata musu Allah
a shi kenan shi kenan ha ai ina ma kare rike shi ne mai kawai haka nan. Allah ya kiyaye amin saboda haka kamar yadda dai kowa na cuta mu kowa kowa ya gyara gaskiya mata su gyara su ma maza su gyara dukan mu tare mu roki Allah Allah ya taimake mu mu gyara na'am wannan kuma ke tambaya ya ce mace ce aka yi ar- aka arme ta sai dai ba a tare da ita ba sai ta nemi saki an yi an yi a gyara ta ce a ita ba ta arman ta hasa
jawara ce ko eh to yanzu shine kashe take tambaya ruwa ne za ta yi eh shine take tambaya wai in sadakin da ya shi ya bada angwa yaya za shi alhali ita ce ta ce ba ta so ba shi ya ce bai so ba dole sai ya ba ta rabin da aka ce kuku a shi kenan mai da mai komi za ta yi tunda ita ce ba ta so ba a tare da ita ba ya ce kuma tambayar ta bi gare ta ita yanzu wai shi ne dole zai kula da shi da shanta nan ba ta da wata yi da ribaci Duka.
mace ce ta ya wuri kayan a tari ta ce ita kawai a sake ta sai ta biya shi sadaki duka cikakke duka ita kuma shi kenan ko gobe Allah ya kawo namiji sai ta ya wuri masha wa malakum alaihin min iddatin da atadduna ba ku da wata idda da za ku sa su yi ta saboda mi ba a tare ba ko gobe ta samu miji sai ta ya wuri saboda haka sai ta mera mai sadakin shi gaba daya na'am daman sadaki yana yin shi ne sakamakon mi sakamakon a, kadaita da aka yi tarewa da aka yi na'am amma da an riga an tare ne yi ne dai ko kwana daya to shi kenan to sai a ce sai ya yan mata wani abu cikin sadaki ta kuma ta bashi ta ba ta wani abu yake da ita da na'am na'am hada wannan kuma ke tambaya ya ce wai kitso da wasu da sun lokaci ya zo ai ha to a kira sallah kira sallah in yaso bismillah
ya ce wai kitso da wasu samari ke yi a tara gashi sai a kice shi a wani mata ya ce wai ya halitta ga addini
yana tambaya wai tara gashi da duguza da waɗansu matasa suke yi sai ya taru da yawa sai a kice musu shi ko ya halitta bai halitta ba haramun ne ɗa namiji bayan kitso domin kitso ba al'adar ɗa namiji ba ce al'adar ɗa ya mace ne kuma su ma suna yi ne ba wai don wani abu ba kawai suna yi saboda sun ga wasu maza lalatacci halakakku suna yi kwaikwayensu ne suke kawai ba wai suna yi saboda burgewa ba kawai a suna yi saboda kwaikwayon wasu ko wani dan dambe ko wani dan kwallo ko wani mawaki ko wani lalatacce ya yi su ma bari su kwaikwayi shi ko ba ya da kyawu bai kamata da namiji ya kitso na'am Masha. wannan yake tambaya ce an ce duk abin da muke gai an rubuta ana rubuta shi yace har me saji wannan na salula da ake aika shi ma hada shi
a ce wai tun da an ce da abin da ake wadi ake aikatawa sai ya rubuta hada mesaji wai ai mesaji magana ce magana zuciya ce ka hiddota ko ba haka ba gaskiya ka hiddota ka bayyana ta cikin wayar kuma ka tura don kaga uwa uba ba sai an abin nan kuma wanda ka tura ma ya fahimce ta magana ce kai kenan zuwa ga wani in mai kyau ce ka samu lada in muguwa ce ka samu zunubi Allah ya kiyaye amin wannan yace ga wanda Allah ya ce maka ya haddace alqur'ani kuma daga baya sai ya manta cewa abin da haddada ya samu ta tahi to mene sakamakon shi
Eh ya samu nema Allah ya bari ta kuce mishi mutum ya haddace alkurani kuma ya wasa har da zubi. ne sakamakon shi akwai hadisi da aka ce sai mu mutum azaba Allah ya ma ni'imar da kowa ke nema kai waci da ita saboda ka samu wanda kake ganin ta hita shikenan ka aji ko da kawai waya ba komai raƙumi ne ka bari ko gida kace bari ka shiga kai ko kuma a bar magana raƙumi moto ne ka shiga gida ka hito in zamani da ma suna da yadda kai ko da ka hito ba shi ba labarin shi ka sa ya cikin gida ya gagare ka ce ya minti ɗaya ne za ka kuma suna da yadda kai to haka nima Allah ya ma ita musamman ta alkur'ani nima ta addini kakka yarda kai wa komi ka samu ka sa cewa wannan abin da ka samu ka same shi ne dan ya kare maka wannan ne mai tsare maka ita taimake ka akan tsaranta magabata masu kuɗi ne makaranta ne masu kuɗi ne ma- amma kuma suna karatu ba su bar karatun sai zire ba kullum sai sai karatun qur'ani ta abin da za ka samu Allah ya saka ka samu dama har da qur'ani kakka yarda Sai ka ware wani lokaci wanda za ka zanke bita abinka duk wata ka sauki in in har da Allah ya baka duk wata wani ka sauki abinka Allah ya sa mu dace
wannan yace bara yake barayi suka sha musu kai duk abin da ya samu sai aje a dauki har ya kai yanzu abincin da za su yi yana wahala to shine ce na bar addu'a
to Allah subhanahu wataala yayi wahala yace barayi suka dame su suka sha musu kai da yawan yi musu sata har sun kai ma yanzu ba su da komi abinda za su ci ma yana gagara su to Allah subhanahu wataala ya kawo sauki Allah ya dauki wannan shi ma yake bara addu'a ga bukatoci da wanda suka yi konkur na police da sauran dai yan uwa kan na wanda suke da bara addu'o'i Allah ta'ala ya biya musu bukatu Eh, akwai wata yan uwa ita ma da rashin laya ta same ta na kahuwa da na huska cewa idanu to yanzu ta ce kahuwan Allah ta muke ta sun dawo sai huska idanu Allah ya da bada tana bara lafiya addu'a amin Allah ya warware mana Amin.
Allah ya warware mana gaba daya na'am Allah kara muku laya na'am bismillah kuma ga umma ga lokaci ne assalamu mana wannan tambaya ce me hukuncin eh, teloli suke sa wannan gumkin na roba suke sa mai kai a matsayin tallafin bai da kyau bai da kyawu abinda teloli da masu shaguna suke na aji gumaka waɗannan na mata wani lokaci baka dandace suka diba wata mace ce tsaye wurin ka an samu da kaya mana gaban na ya ɗago da kyau ba da kyau da zigunci ba da kyau da mu ba bukatar shi kaya ne na sai da mai sai an samu wata mace ba don shaidancin turawa ba kuma abin da suke mace mun ma sai mun yi ba daidai bane Mm. a gyara mu musulmi ne ba arna bane na'am Ah, sai tambaya ta yi malam eh, siga da ake yi tsakanin waliyi da wakili sai a ce an baka wasu suna cewa an baka sai sun kai su uku wanga ya ce ya karba to a musance ya da ɗaya ne. yace da aka zo wurin siga neman aure muna neman iri ko muna neman auren yanku gawa ne a ce an bada a ƙara maimaitawa an bada a ƙara maimaitawa ya ce haka daidai ne daidai ne malamai suka ce yin son samu ne a yi sau uku da nema sau uku a baka sau uku babu wani abu ya ƙara tabbatarwa ne tana yawa wani bai ji ba cikin shaidu hankalin shi na wani wuri kaga cikin guda ukun nan sai ya ji na'am na'am sai tambaya ta uku malam wannan yace akwai ta yaye shi da kai daga gidan mijinta yau sati biyu zuwa wata guda ai neman ta ba a same ta ba su ne suke bar addu'a Allah ya yi da masu bar addu'a gaba ki daya
saboda addu'a Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun na'am
sai da ke aiki suna aiki suna aikin shi to dalili an san shi wannan wani aiki ne an canji na aiki sai suka to to shi na profite na shi ma ina shi a ci ake kanan da Allah suna profite yana canji yana cire ɗan tamomi haka yana a cikin aljihu ne yanzu shi ba canji amma dalili ana aikin shi wannan da Allah kenan an san shi wani an canji kenan yana amsa kuɗi kenan shi ma na canjin haka ya ce ko ya ya halitta wannan an tamomin da yake ragewa na an ga'ayi yake ragewa nawa
na aikin da ake mashi ba su kan canji kuma ake shi eh canji ba wani an canji yake aiki na dai ban ga kudin da yake rage wanda ban gane na ina ne ba Ah, na yan canji ne an ba ba ba an kan ba ya ake rage shi a kudin mutane bane an san an san kudin su ya za ya rage musu ba sa rage ba shi nake son gane
eh an ba shi haka ne. an ba shi na mai kai ne mai tambayi
kenan ko shi misali babu mutum guda don haka kenan aikin da yake yi an san shi cikin aikin da yake kenan yan canji suke ta aikin shi ya ta zo kudin a ina da suke aikin shi koyon kan mutane haka amsu kuɗi da aike dai da wanga a wanga to sai mutane sun san shi kenan yana amsa niyya to wani mutum an gan shi kenan shi ma yana can- kawai yana iya canza kuma shi yana fifita kenan yana canza yana canza da kudin mutane zan sai canji mutane ki canja a ba yi ba yin ba yin kasuwanci da kudin wani an haike ka ka sau wani abu ya halitta ka yi amma sai ka cewa ne mai gida a cikin wa abin aiken nan da kama ne na ɗan yi abin nan wallah kudin sun kasu na yi ne ba naka bane da mai gida ne ya sai ka yi wahala kan shi ba matsala zo halitta ka ta kare kan shi ka tsara musu amma bai halitta ya aike ka da kudi baka je ka sai wani abu ka ci riba ka hidda riba ka ka bashi rashi manzo Allah ya aike urwa nan muka karanta hadisi ya sau ya ba ya ba dinari ko dirham ya sau mai rago ko ya je sau rago ya tawo ga hanya sai wani ya ga ragon yana so aka yi ciniki sai sai da mai shi dirhami ko dinari biyu da dinari guda sai ya samu ribar dinari guda kuma sai ya koma ya ƙara sau na dinarin ya kawo manzala ya ce ga rago kuma na ci riba ta dinari ga dinari kudin nawa ne na annabi manzala ya ce kuma ya kasuwanci ba tare irin na annabi ba aka ci riba amma ya kawo mabi sai in masu gidajenka sun maka izini sun baka dama cewa in ka ga wani abu na karuwa wanda dai ba zai rike mu mukuri ba dan take ne za ka karuwa kana iya karuwa da shi sun ba ka wannan izinin shi kai amma haka kawai aikin ka suke suna biyan ka to bai kamata ka yi musu kasuwa ba tare da sanin su ba kuma ka rike ni ba ba naka ba ne Allah ya kiyaye shi ke nan sai wanga ya kiya mu dan uwan shi maholiki na na alheri to sai yana ai mashi sadaka ko ba tare sai ya ga mashi ba
ya ce ya yi mawarki alheri ga dan uwan shi wani mawarki na karuwa ya ma dan uwan shi to ko ya halitta ya sadaka da sunan dan uwan ba tare da ya gaya mashi ba mana ya yi sadaka ya ce Allah yana tawassuli da wannan sadaka Allah abinda na gani ma dan uwana cikin mabarki Allah ka tabbatar mai da shi ya halitta kuma inda za ka mai addu'a ka ce Allah ya sa abinda na gama wani Allah ya sa ya tabbata gari shi ya halitta Allah ya sa mu dace Rijiya na eh sai an yan kwa da ke kara- ke zuwa karatu na zai ƙara yin aure nan cikin sarki da za a mashi za a ɗa mashi aure na fara addu'a da wa musulmi akwai wani bawan Allah da yana zuwa karatu nan wurin a wannan sati zai kara aure za a daura mai aure ban sani ba ta bi ko ta uku Allah subhanahu wataala ya sa alheri amin
Allah ya sa ya adalci Allah ya sa ya daidaita iyalin shi Allah ya bai ya bai ikon daidaita su da yi masa adalci da kyautata masu ba karin auren da yake so ba adalci shine babban abu ka kyautata ba wai kai kara auren maka zo kana kana kuri kana ne mata dai ya shiga ku hali kuma kai ka shiga ku shi yana mata adalci kai ba ka maso biya adalci kai ka shiga uku ba shi ba ba ba haka ake so abinda ake so in ka da mata bi to kai masa adalci ka kyautata masu kakka yarda ka fifita su kakka yarda ka nuna wancan ta kakka yarda ka nuna yanzu amarya ke yayi ko gida ta tsuwa an gama da ita in ka haka nan kai ma Allah ya gama da kai saboda haka ba ƙarin auren shi kada yake bukata ba Allah ta'ala ya ce mamu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya da mace guda dalika adina Allah ta'ulu wannan shine mafi kusan ba za ku yi zalunci ba to Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya taimake mu gaba daya masu bi masu uku masu da a cikin mu Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yan adalci ga iyalan mu Allah subhanahu wataala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu shirya ta addinin ka ya Allah Allah ka kara mana haɗin ka ya Allah ka ba ka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare mana su marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da zaman maza da zaman kashe wando Allah ka ba mu aiki mai albarka yara da suka shiga rana ta biyu ta jarabawa baka Allah subhanahu wataala ka ba su sa'a Allah ka ba su sa'a ya Allah wala da ke cikin wannan jarabawa Allah ka sauƙaƙa musu ita ya Allah Allah ka sa da yawa daga cikin samu wannan jarabawa Allah ka sa su ba da mamaki wannan shekara Allah ka sa dimbin masu yawa a cikin su samu wannan jarabawa ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah babu abin da yafi karfin ka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين